العلي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake nuna mana wannan lokaci kuma ya damu a wannan masallaci inda za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a kowace safiya cikin kwanakin wa'annan wata alhamdulillah kamar yadda aka sani dai muna cikin surat tauba wanda yake jiya mun shiga surar mun karanta wasu ai daga ciki wanda yake insha Allah ya zo mu dora daga inda muka tsaya ko mun tsaya ne akan aya ta takwas kuma za mu tashi ne insha Allah Allah na cewa kai faɗi ya tsaro alaikum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
Allah madaukin sarki yace da ake gargadin ku cewa kada ku nuna ƙauna da soyayya ga wanda ba musulmai ba kaifa ya lamarin zai kasance wa in yazharu alaikum idan suka samu rinjaye a kanku la yarqubu fikum illan wala zimmatan ba su kiyaye wata zumunta a cikin ku wala zimmatan haka na alƙawari da ma su wanda ba musulmai ba duk sadda suka samu nasara akan musulmai suka rinjaya to da wata zumunta wadda ke tsakaninka da su da wata amana wani alƙawari wanda aka yi duk babu ruwansu da shi wannan za su kauce masa Allah ce rudunakum bi afwahihim suna yardar da ku da bakunan su mana suna yi muku daɗin baki wata ba ƙulubu amma zukatan suna ƙin haka koyo shi duk abin da za ka ga sun haɗi to ga baki ne kawai zuciya ba haka take ba Allah ya ce wa aka sarrafa fasiqun mafi yawan su fasikai ne na
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون نعم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
واتو اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا sun sayi wani kuɗi kaɗan ne da ayoyin Allah ma'ana sun ƙi su bayyanar da ayoyin Allah domin ɗan abin da suke samu ga mabiyansu don haka fasaddo sai suka kange mutane an sabilihi daga hanyar Allah shine imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama innahu Allah ce lalle su sa ma kanu amalun abin da sun ka kasance suna aikatawa ya munana sai Allah sake maimaita wacce ake la yarqabuna la yarqabuna fi mu'min a can ya ce dai fiko nan kuma sai aka ambata mu'minin ba su ainihin kiyayewa ga wani mumini illan wani zumunta wala zimmata haka na wani alkawari ma'ana su dai idan suka samu nasara akan ku to ba ruwansu da kuna yan uwansu ba ruwansu da wata amana wadda kuka kulla Allah ce wa ulaika Ana tafsirin ki.
umul mu'taduna wa'annan su ne yan ta'adda su ne masu ƙetar iyaka Allah madaukin sarki ce amma duk da haka wa'in tabu wa qamus salata فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
Allah ce fa'in tabu idan suka tuba wa qamus salata suka tsaye da sallah wa atuz zakata suka ba da zakka to nan ka Allah ce fa ihwanukum fid dini sun zama ƴan uwanku a cikin addini duk kafircin da suke yi da ranar da suka tuba suka ainihin tsaye da sallah suka bayar da zakka to wannan shi kenan sun zama ƴan uwanku da ku da su duk ɗai a wannan lokacin ba wani bambanci tsakaninku da su saboda me da ranar da sun ka musulunta shi kenan sun zama da su da wanda sun ka musulunta tun can da an zama abu guda saboda dama musulunci ya ji goma ƙaunahu Allah ce wani fassilul ayati muna bayyana ayoyi liqaumin ya'lamun da mutane masu sani
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون Na'am. Allah madaukin sarki cewa innaka su aymanahum idan suka walwale alƙawullan su min ba da ahadin bayan kulla wannan alƙawari wa banu fi dinikum suka yi suka a cikin addinin ku to nan ka an ba ku dama fa qatilu a immatal kufri ku yaƙi jagororin kafirci innahum saboda su la aymana lahum babu alƙawali gare su la'allahum yantahuna fatar yana yiwa idan kuka yaƙe su to za su hannu walwale alƙawarin da za su yi za su bari to shi yasa Allah madaukakin ba imanan tul bana yarji'una amma hum fihi min al-kufr wal inad wa dalali za su dawo su bar abin da suke ciki na kafirci da taurin kai da bata imamu qatada yana cewa a'immatul kufr wanda jagororin kafirci wanda Allah ya ce faqatilu a'immatul kufr nan sune akwai Abu Jahali akwai Utba akwai Shayba akwai Umayyah dan Khalaf da wasu dai ya kyar da wasu mazaje masu yawa wanda ke wannan lokacin su ne jagororin kafirci a garin makka a mus'ab ibn sa'id ibn abi waqasin ya ce shi sa'ad ibn abi waqas ya gitta ga wani mutum daga cikin al-khawarij wanda ake kira al-khawarij su ne yan tawaye wanda suka wa ainihin daular musulunci tawaye a zamanin Ali ibn Abi Talib da zamanin Muawiya suka fita suka ce la hukuma illallah to shi wannan din tawa ya ce masa ado haza ne ai matul wato ya nuna sa'adu na biyo kan ce wannan daga cikin jagoran kafirci wa qala san sai sa ce kazabta kai ƙarya bal ana qataltu ai matul kulwa ni ne yaki da su jagoran kafirci su Abu Jahl da su Aswa don haka babu yadda zaka yi ka ce ne yana cikin su wato ƙa'ida ta so hawarijawa duk mai sabo kafiri na kuma zai shiga wata tahara abada don haka su abinda suka ɗauka duk wani mai sabo babu wani abu gare shi kawai da ya mutu ta yi shi yasa suka ɗauka duka mutane ɗagutayye kamar dai da muke samu har yanzu ana samun birbishin su wanda suna ganin cewa dukkan musulmi ba musulmi bane su kaɗai ne musulmi idan muka duba yanzu irin abin da ke faruwa ga 'yan ƙara ƙato masu cewa ƙur'ani kawai ta ga irin yan boko haram ai zuwa sun kai da sunan musulunci amma sai zama suna shiga masallatai suna kone masallatai suna kone masu sallah wai saboda mi tunda suke mu'amala da gwamnati tunda suke aikin gwamnati don haka duk sun zama kafirai to wannan shine don a nuna maka dai cewa su waɗanda ai mutul kudu wanda ake nufi karin farko su ne waɗancan manya-manyan jagorori na kafirai a wancan lokacin a cikin garin maka irin kamar shi abu jihar da sauran wanda aka ambata sai Allah ce a gaba
ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
Allah madaukin sarki ce ala tuqatiluna qauman shin ba za ku yaƙi wayansu mutane ba waɗanda yake naka so a imanin su walo da alƙawullan su wa hammu bi ihrajir rasul sai nufin su fitar da manzo daga makka wa hum badawuku awwala martin su ne suka fara yaƙon ku tun karon farko to misa ku ba za ku yaƙe su ba Allah ce atakshawnahum shin kuna tsoron su ne to idan har su suke jin tsoro Allah ce fallahu ahaqqu an tahshawhu Allah shi ne cancanta ku ji tsoronsa in kuntum mu'minina in kun kasance mu'mine qatiluhum قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ- ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء نعم.
والله عليم حكيم
Allah madaukin sarki ce qatiluhum kun ku je ku yaƙe su yu'azzibuhum wallahu bi'aydikum sai Allah ya azabtar da su ta hannayenku wa yuhzin ya kankanta su ya walakanta su wa yansurakum alaihi ya taimake ku akan su wa yashfi sudura qaumin mu'minin ya warkar da zukatan mutane waɗanda an mu'mine saboda me ku ga cewa kun samu nasara akan waɗannan jagororin kafirci to duk damuwar da ke cikin zukatan ku ta warke wato wannan Allah yana zaburar da mu'minai ne akan su tashi tsaye su yaƙi kafirai masu alwari alƙawari wanda su suka yi hijirar da annabi daga makka kamar yadda Allah ya faɗi wannan a wurare daban-daban Allah ce wa yuzhib gaiza qulubihim idan kuka ainihin yaƙe su sai Allah ya tafiyar da hushin nan da ke cikin zukatansu wa yatubu- wa yatubu Allahu ala man yasha amma dai ku sani Allah yana karban tuba wanda ya so karban tubansa wallahu alimun hakimun Allah masani ne mai hikima ba mamaki cikin wannan sai Allah madaukakin sarki ya sa wasu su tuba su bar wannan ainihin kafircin da ƙiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin ko ainihin da Allah ce wa ya shi sudura qaumul mu'minin su ne kabilar bane quza'a saboda suna da takekin abinda wayannan jagororin arna suka yi to kaga idan aka ji aka yi wannan yakin aka yake su to kaga duk damuwar da suke da ita a cikin zuciyarsu ta fita don haka Allah madaukin sarki da ya umarni da a ci gaba da yakin su kuma a tabbatar da cewa an yaƙe su sai ya zama addinin Allah shi kaɗai ake a doron ƙasa ya gabata cewa ba wani lokaci wanda za a ce yaƙi ya ƙare sai lokacin da ya zama Allah kaɗai ake bauta mu a bayan ƙasa da zara akwai wasu masu shirka da zara akwai wasu masu kafirci to har wannan lokacin da yaƙi yana nan sai Allah ya ce a gaba
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ور- ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون Na'am, Allah madaukin sarki ce, An mahasibitum, shin wai ko kuna zaton an tutura ko a kyale ku haka kawai, walamma ya alamin lahul lazina jahadu minkum. Allah bai bayyanar da waɗanda za su yi jihadi a cikinku, kuna tsammanin shi kenan kun ce kun yi imani, sai a kyale ku ba wata jarabawa da za a jarrabe ku da wasu al'amura waɗanda za su bayyana da masu imani na gaskiya da waɗanda makaryata shine ma'ana walam ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum walam yattakhidh min dunillahi wala rasuli wala almu'minina waliya kuma Allah ya bayyana da wanda bai riki walija wani abokin asiri min dunillahi kuma bayan Allah wala rasuli haka da manzonsa wala almu'minina haka mu'minai bal hum fi zahir wal batin ala nuslillahi wal rasuli sai Allah ya bayyanar cewa a bayyane kowa ya kasance akan da'ar Allah da da'ar manzonsa ba a zama ba a raba ƙafa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya wajabta yaƙi ga mu'minai domin a tabbatar da su wane ne mu'minai na gaskiya su wane ne waɗanda yake sun raba ƙafa suna nan suna can sai Allah ya ci a gaba
ما كان لبشر أن يعمر مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
na'am Allah madaukakin sarki ce ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi bai zamuwa ga mushrikai su rayar da masallatayin Allah shahidina ala anfusihim bil kufri suna waɗanda suka ba da shaida akan kawo cewa lalle suna kafirai ne Allah madaukakin sarki yana bayanin cewa bai kamata ga duk mai shirka da Allah ya rayar da masallatayin Allah wayanda ke an gina su ne akan sunan Allah shi kaɗai don haka baya ba a bar musu harkan kulawa da masallaci saboda mai ce ula'ika habitat a amaluhum wayannan fa ayyukansu sun lalace wa hum fil ofin narihum khalidun sannan kuma za a dawwamar da su a cikin wuta har abada idan kana neman mai raya masallatai yace innama ya amur masajidallah kai waɗanda ke raya masallatayen Allah su ne man amana billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah da ranar alƙarshe wa qama salata kuma tsaye da sallah wa ata zakata bayar da zakka ma'ana mai imani mai tsaye da sallah mai bayar da zakka to shine wanda ke raya masallaci walam yakhsha illa Allah wanda yake bai ji tsoron kowa ba sai Allah to wanda adda irin wannan sifofin Allah madaukin sarki ce fa asa ulaika akwai fatar wa'annan an ya kuno min almuhtadina su kasance cikin shiryayyu saboda bi saboda sun imani da Allah kuma sun yi kokari sun tsaye da sallah sun ba da zakka kuma a al'amuransu ya kasance ba wanda suke tsoro sai Allah subhanahu wata'ala wato kenan da ya takaice masu rayar da masallatai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ummarul masajiduhum ahlullah masu rata masallatai su ne mutanen Allah haka za ka samu akwai hadisi anas shi ma hadisi ne marfu'i za a rada Allah bi qaumin ahatan nazara ila ahli masjidi wa sarafa anhum Allah idan nufi zai sako ma mutane wata alloba to sai ya kalli ma abuta masallatai waɗanda ke ainihin rada masallatai to albarkacin sai Allah ya kuranye wannan alloba ga waɗannan mutane wato kaga dai kenan yana nufin waɗanda dukanka suna ƙoƙarin raya masallatai to su ne masu imani duk wanda bai da imani ba zai iya raya masallaci ba shi yasa ma a cikin bakwai din nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a yi musu inuwa ran da ba wata inuwa sai inuwa al'arshin sa daga cikin su yace wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid da mutumin da yake zuciyarsa tana rataye da masallaci kullum ina ka fito masallaci ina za kana masallaci kullum kunne ne yana yin saurare ji ayin kiran sallah je masallaci to yana daga cikin waɗanda Allah madaukin sarki ke wa inuwa a ranar kiyama ran da ba wata inuwa sai inuwar Allah din nan Allah ya ci gaba
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين na'am Allah madaukin sarki ce aja altum siqayatul hajj wa imaratul masjidil harami kaman amana billah shi yanzu kun san ya shayar da alhazzai ruwa da raya masallaci mai alhurma yakan zama daidai kaman amana billahi wal yawmil akhir kamar wanda ya imani da Allah da ranar karshe wa jahada fi sabilillah ya jari domin daga jinin Allah Allah ce la yastawuna inda Allah ba su zama wa daidai a wajen Allah saboda lokacin jahiliya da kafin musulunci suna nan suna kokarin suna ɗauka ɗawainiyar alhazai suna kokarin raya wannan masallaci mai alhorma ta hanyar canza masa gini ko da kawata shi da samun da abin da ake bukata amma duka Allah ce duk wannan aikin da suke yi da ɗaukar hidima a alhazai da raya da wannan masallacin duka ba zai zama matsayin wanda ya imani da Allah da ranar kiyama wanda ya ce ya yi jihadi domin daga addinin Allah sai Allah ce la yasawuna inda Allah ba su zama daidai wajen Allah ko ka raya masallaci ko ka ɗauke da wajen alhazai tun da babu imani to wannan wanda ke da imani shi ya fi ka Allah ce wallahu la yahdil qaumal zalimin Allah bai shirya da mutane azzalumai sai ce allazina amanu wa hajaru الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون
Allah madaukin sarki ce allazina amanu wa hajaru wayannan da suka yi imani suka yi hijira wa jahadu fi sabilillahi kuma suka yi jihadi a cikin hanyar Allah mana suka yi jihadi domin daga addinin Allah jihadin nan suka shi da amwalin da dukiyoyinsu sannan wa anfusihim da rayukansu suka ba da zuciyarsu suka ba da rayuwarsu domin ganin addinin Allah ya ci gaba Allah ya ce a azamu darajatan inda Allah su ne mafi girman daraja a wajen Allah Allah ce ula'ika humul faizun kuma nan su ne masu rabbanta ma'ana su ne masu babban rabona
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيه خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم Allah madaukin sarki yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijin suna yi musu bishara da wata rahama ta daggare shi wardiwanin da wata yadda wajen natin da gidajen aljanna wanda yake lahum fiha na'imun muqimun suna da ni'ima dawwamamma a cikin gidajen aljanna din nan sannan khalidina fiha suna masu dawwama a cikin aljanna idan sun ka shiga ba za su fita ba abadan har abada yace inna allaha indahu ajrun azim lalle shi Allah a gunsa akwai lada babba.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aba'akum kar ku rike iyayenku wa ihwanukum da yan uwanku kar ku rike su auliya'a masoya waɗanda su za ku jibinta su za ku nuna ƙauna a gare su su za ku yi soyayya da su in istahabbul kufra alal iman idan suka zaɓi kafirci akan imani wai ma'ana duk yadda hake da mutum ko ko da shi mahaifinka ne ko da ita ce mahaifiyarka ko da ɗan uwanka ne idan ya zaɓi kafirci akan imani to kakka rike shi masoyi Allah ce wa man yatawallahu minkum duk wanda ya rike su masoya daga cikin ku jibince su Allah ce fa ulaika humuz zalimun wayannan sune azzalumai Allah ya kare mu na'am
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
Allah ce kulka ce in kana aba uku idan iyayenku sun kasance wa abana uku da ƴaƴanku wa ikwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iqtaraftumuha da dukiyoyin da kuka tattara mana dukiyar da kuka tara wa tijaratun da wani kasuwanci ta kashauna kasadaha wanda kuke jin tsoron kada kasuwanci ya karu wa masakin tarda wa masakin tardaunaha da wasu gidaje wanda yake kun yarda da su to wayannan abubuwan da aka lisaho idan sun kasance a habba ilaikum kun fi son su min Allah daga Allah wa rasulihi da manzonsa wa jihadin fi sabili da yin jihadi a hanyar Allah wa tarabbasu ku jira hatta ya'ti Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah bai shiryar da mutane fasikai idan dai kun zaɓi wa'annan abubuwa kun zaɓi iyayenku ko kun zaɓi yayanku ko kun zaɓi yan uwanku ko kun zaɓi matanku ko kun zaɓi danginku ko kun zaɓi dukiyarku ko kun zaɓi kasuwancinku ko kun zaɓi gidajenku akan addinin Allah akan yaƙi domin daga addinin Allah Allah ce to ku jira kaga wannan shafi jira din nan ga ne domin wallahi la ilaha illa fasiqin Allah bai shiryar da mutane wa'annan fasikai na'am
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
الله مدوكين سركتشي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة حقيقة الله يتيمكيكو أولا يأتي ما سيوا سند يأتي بدر da wasu yaƙoƙa waɗanda aka yi bayansa duk inda kuka je yaƙi Allah maɗaukin sarki yana taimakonku amma wa yau hunaini ranar da aka yi yaƙin hunaini wato ranar ma Allah ya taimake ku saboda ni a wannan rana iz a'jabatkum kasartukum yawan ku ya burge ku kwalantuguni ankum shay'a ma yawan naku bai amfana mu komai ba wato bayan an yi fatan makkata da sabbin musulunta da wasu wanda yake duk dai basu mawa da musulunta ba illa kawai sun bi aka gargada mutane dubbai aka je yakin hunaini to a cikin tafiyar da suke yi saboda sun ga irin taron su sun ga irin yawan su har suke cewa lan nugulabal yawma min qillatin yau kan ba za a rinja ba saboda muna yan kaɗan ne to amma sai saboda wannan ujubin da suka yi ma makantar da kansu da sun kaga yawansu ya burge su yawansu ya ba su sha suna ganin saboda taron su ba za a yi musu ba Allah ya ce to falan tuguni an kunshi a wannan taron bai amfana mu komai ba wa daqat alaikum al-ardu bima rahabat sai ga kasa ta kukumta gare ku duk da fadin da aka kasa suka ga kasa ta make musu Allah ce sun mawallaitu mudubini sannan kuka juya baya kuna masu bada baya ma'ana lokacin da aka tunkaro ku kuka shiga matsala har ya zan sai da kuka juya baya kuna gudu bayan wannan sun anzalallahu sakinata sannan Allah ya saukar da natsuwarsa ala rasuli akan manzonsa wa alal mu'minina kuma ya saukar da natsuwa ga mu'minai wa an zana junuda ya saukar da wata runduna lam tarauha wadda baka ga wannan rundunar ba ma'ana Allah ya sauko da mala'iku domin su taimaka muku samu nasara wa azzaba allazina kafaru Allah ya azabtar da waɗanda suka kafirta Allah ce wa zalika jazaul kafirin wannan shine sakamakon kafirai ko da ka kamar za su rinjaye ko da ka kamar za su yi nasara to a ƙarshe dai abin zai fada ta kansu wato wannan yakin da aka yi na Hunaini wato an tafi da runduna mai ɗimbin yawa wadda ta kai yawa har tuna cewa rundunar ta kai wajen mutum dubu goma sha biyu wanda aka shi yakin wani nan shi yasa har suka ce lan tukula basna ashar harfan min ƙilla ba zai yi a rinjaye mutum dubu goma sha biyu wai zo a ce ba su da yawa amma domin Allah madaukin sarki ya nuna nan mutare ya nuna mu musulmi cewa ba yawan ne an manuwa ba a'a taimakon Allah domin ga badar can kuna yan kaɗan ne amma Allah madaukin sarki sai ya taimake ku akan su masu yawa dinnan to a wannan yakin su hawa jinawa sun tattar domin su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a sarkin shi wannan lokaci ana kiran shi Malik ibn Auf an-Nadari tare da shi yana da tare da kabilar sakihu gaba ɗaya akwai banu yushrin akwai banu sadinu bakirin sannan da ainihin mutane mabambanta daban-daban na cikin kabilar bani hilal sannan akwai wasu daga cikin bani amur ɗan amir akwai auku ɗan amir duka sun huskanto tare da su sun zo har da mata da yara kai har dabbobinsu suka gargado domin me domin mutum yana gani idan ko da zai gudu ya duba to ga ba ta nan ko ya gudu ya bata bai komai ba ko da ya gudu ga dukiya ta nan to ina zana ko ta ya ta gaban za ma'ana dai don su tsaya ka su gudu don haka aka sa matan su dukiyar su gaba to mutum ya gudu bar matarsa ko ya gudu dukiyar su tafi ina ko ya gudu bar ƴaƴansa ƴan ƙanana to wannan su wannan dubara ne cewa wai domin duk yadda abun ya kai kasu gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta zuwa yakar su bayan an ci makka su kuma a wannan lokacin akwai muhajirai mutum dubu goma akwai al'ansar akwai kabilun laraba daban-daban akwai waɗanda sun ka musulunta a wannan lokaci daga cikin mutanen makka waɗannan da yace ulaka izhabu antum tulaka don lokacin da ya shiga makka din nan yace duk wanda ya shiga masallaci amintacce da ba za a taba shi ba wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ba za a taba shi ba wanda ya shiga gida ne ya rufe ba za a taba shi ba wanda ya mai da takobi ne ku bai yake ba za a taba shi ba to karshe dai duk an tattaro yanzu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu rijiya akan Makka suna dibin me zai yi musu har yake tambayar su ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum me za ku tsammanin zan yi da ku suka ce a ahun karimu wa ibn ahin karim ai mu da kai dan daga dan uwa mai daraja sai dan dan uwa duk wanda nan daga dan dan daga dan uwa sai dan dan uwa sai ce to ina ce mu kamar da dan uwa na Yusuf yace la tasriba alaikum al-yawma don haka ce sabwa ala ku la yace duk na take ku ba zan bauta da ku kun zama yaya to su ma wa'anda da ce izhabu antum mutlaqa wajen su mutum dubu biyu ne ga wa'ancan dubu goma annabi sallallahu alaihi wasallam da su zuwa ga wa'ancan makiyanan hawazinawa wato mutanen hunaini falta kau bi wadin bayni makka wa ta'if qala wa hunni sai suka ga wani rahi wanda ke tsakanin makka da ta'ifa sunan wannan rahin hunaini shi yasa wannan yaki ake kira sai yakin hunaini fa kana fihi alwaqa ya gane ji an afkar da yake fi awwalin nahari farko yini fi galata subhi tun da dungudungu in hadaru fil wadi sai su musulmai suka gangara cikin wannan rahin ashe su hawa zinawa sun musu kwanton bauna a cikin wannan rahin din suna huskanta wa lam yashurul muslimina illa bihim qasaru hum sai ga suka sun zaburo musu suka rinka yi musu ruwan kibau suka zage ta kubba suka yi ɗauki mai tsarni a kan sun dama kwanton bauna suka yi kamar yadda sarkin saudi duna ma ce ku shiga da haifu musu kwanton bauna ku bari sai sun shigo sai ku auka musu gaba ɗaya to a daidai wannan lokacin saboda tsanani ya ke gani sai da musulmi suka juya baya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ainihin abun ya ba ku ya burge ku amma sun matawallaitun wa sun matawallaitun mudubirina sai da suka juya suka koma baya suna gudu kamar da Allah sai amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbata ya kai wannan wurin yana bisa dabbata ta hawa wato wannan alfadar ta da ake kira ashahaba wanda yake wanda ke janta wato ya suku ha ila dahra duri yana gargada wannan taguwar ta sai yana tasamma ainihin makiyar ga Abbas amminsa wato dan uwan babansa shi an rike da ragama wannan taguwa din ta dama shi kuma Abu Sufyan da Harisi shi an rike da bangaren hago ma'ana su dai sun ka sa ainihin taguwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakiya an ta sama makiya ga sauran musulmai da sun gudu suna wato su ma da shi Abbas da shi Abu Sufyan yi suka suna dan garje wannan alfadara nan wai domin ka ta gauga kai ai saurin kai wacan ainihin makiya su auka wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda bi saboda mutane su shi na ce yusaqilani hali Allah tusri asaira shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan lokacin yana bayyana da sunansa yana kiran muminai cewa su dawo yana cewa ibadallahi ilayya ana rasulullah bayan Allah ku taho bayan Allah ku taho jarinan ni ne manzon Allah har a wannan lokaci yake rera ribai yana cewa ana nabiyyu la kaziba ana ibnu abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ko ni ne dan dan abdul muttalib ga musulmi cewa ana gudu kowa taran sa yake yi amma ga annabi tare da mutanen yan kaɗan yana ɗaga murya yana cewa ku dawo ga nan ni ne manzo Allah ni ne annabi ba ƙarya ni ne dan dan abdul muttalib aka samu wasu sahabbai kusan ɗari suka tabbata tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce a'a mutum tamanin kai kadiba dubu goma sha biyu da wani abuwa duk sun waje aka raga mutum kusan ɗari ko dai tamanin daga cikin tamanin na akwai abubakar siddiq radiyallahu anhu akwai umar akwai shi al-abbas akwai aliyu akwai sarin dan abbas din akwai abu sufyan al-kharis akwai ayman bin ummi ayman akwai usama dan zaid da dai wasu daga cikin su suna aka samu suka tsaya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa ku taho garin amma murya shi ba ta kaiwa sai ya ce ina abbas ka ne babban murya don haka kira su sai ainihin abbas ya ɗaga murya da sauti mafi ɗaukaka yana cewa ya ashabu shajara ya waɗanda aka yi mubaya'a da su a shajarar bai'atu ridwani su ne waɗanda suka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin muhajir da al-ansar karkashin wannan itaciya dinnan ala Allah ya sirwa mu gaba ɗaya su a lokacin da suka wa annabi mujahid a wannan su yi mu baya a cewa lalle ba za su gudu ba sai dai su mutu to sai abba ya kawo ina kuke waɗanda kuka mu baya bai asar da wani ina kuke ko da kuka ce ba ku gudu sai dai ku mutu yace ya sabu samara ina ma abuta magariya ma'ana waɗannan da suka baya karkashi wannan magariya dinan yana ta kiran su waya qulu ta ta wani lokaci yana cewa ya ashabu suratul baqara ina waɗanda aka saukar da suratul baqara akan su to da abbas ya kira gaba ɗaya suna cewa ya labbaika ya labbaika mun karɓa maka mun karɓa maka a daidai wannan lokaci wa atafan nasu mutane suka juyo waje abu ya faraja wanda suka kama dawowa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai saboda wannan kiran da aka yi musu da wannan tunatarwar da abbas ya musu irin mubayar da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zan mutum in yana kokarin ya jiyo dokinsa ko raƙuminsa in ya ga dokin ko raƙumin yana mun jiyowa sai ya sauka ya rabu da raƙon ko dokin ya rugo a guje ƙasa ya da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ne kuma suka ta gangarowa har suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka samu wata jama'a sun dawo da an fara samun jama'a sun taru to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce gaba ɗaya su yi ɗauki akan wannan arna ɗin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ne sai jimki ƙasa bayan ya roƙi ubangijinsa ya nemi nasarar ubangijinsa ya watsa musu ƙasar nan dukka arnan gaba ɗaya kowa sai da ƙasar ta shiga idanunsa ya zan ba magana ka bi wani ka tsara ta koyi kuka ba ganin murza idanu haka kaga inda za kana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce Allahumma anjil lima wa tani ya Allah ka zartar da min alƙawarin da kai mini sai jefa wannan ƙasa ɗin nan duk gaba ɗaya ta shiga idanunsu don haka kowane da bakinsa da idanunsa sun shiga sun cika da ƙasa don haka kokari yake ya zai iya kakkaɓe wannan ƙasar ba magana yaƙi yake ba to wannan shine mafarin wannan yaƙin an ka kai ƙarshen sa Allah madaukakin sarki ya ba musulmi nasara akan shi ma'ana dai wannan ayat tana nuna muna duk da yawan su ya burge su ya ƙayatar da sassu rinka kuri da yawansu to wannan abin da sun ka kudurta a ransu shi yasa suka samu wannan matsalan amma dai daga baya Allah madaukin sarki ya ba da nasara yana nuna maka cewa ko da ka ga abu farko kamar za a rinjaye musulmi za a rinjaye su to a ƙarshe Allah madaukin sarki zai mai da martani ko musulmi za su rinjaye insha Allah na'am
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم na'am يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم
sun mai Allah min ba'da zalika ala man yasha'u sannan Allah yana karban tuba bayan wannan ga wanda Allah ya so ya karbi tubarsa wato Allah ya sa suka tuba sai Allah ya karbi tubansu wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai saboda haka sardiyan gafararsa da jin kansa Allah madaukin sarki yasa da yawa daga cikin su suka tuba kuma suka zama musulmi na kirki kuma Allah madaukin sarki ya karbi tubansu kuma aka ci gaba da gwagwarmaya da ainihin ɗaukaka addinin Allah tare da su. To bayan wannan Allah maɗaukin sarki sai ya kira muminai gaba ɗaya domin ya sanar da su wa'annan arnawa ƙazamta ce. Shi ne Allah ce ya ayyu hallazina amanu ya ku masu imani innamal mushrikuna najasun su mushrikai ƙazamta ce wala ya karbul masjidal harama ba'da amin haza. Bayan wannan shekar taso ka a koma barin su zo kusa da masallaci mai nama mana hajjin da suke na kafirci hajjin da suke tsirara da kiran gumaka da sauransu Allah ya ce daga bana shikenan an gama kada arnin da koma zuwa kusa ga daki Allah na rahama Allah ya ce wa in hiftun ailatan idan kuna tsoron talauci kuna gani idan kun ka yanke da su talauci zai shafe ku to fa sawfa yughnikum Allahu min fadli da sannu Allah zai wadatar da ku daga cikin baiwarsa in sha'a idan ya so wadatar da ku inna Allah alimun hakim lalle Allah mai cikakken sani ne ko mai hikima na
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
Allah madaukin sarki ce qatilul ladzina la yu'minuna billah ku yaqi wa'annan da ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir wayanda ba su yi ma da ranar ƙarshe ba wala yuharrimuna ma harrama Allah kuma ba su haramta abin da Allah ya haramta wa rasulahu da manzonsa wala yadinuna dinal haqqi kuma ba su yin addini na gaskiya mana duk wanda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da ranar kiyama ba bai haramta abin da ya- Allah ya da wanzo suka haramta bai yi addini na gaskiya ba Allah ya ce ku yake su sai ya ba da misali ce minal lazina utul kitaba daga cikin wayannan da aka baiwa littafi ma'ana su yahudawan da nasara wayanda aka ba littafi to duk wanda bai imani da Allah da ranar kiyama ba bai haramta abin da Allah ya haramta ba bai yi addinin gaskiya ba shine addinin musulunci to ku yake su kuma yaƙin haka zai doge hatta yuɗal jizyata hatta yuɗal jizyata sai lokacin da suka yadda su ba da jizya an yadin da hannunsu wahum sagiru da suna kaskatato ma'ana ba za a bari Allah ma maɗauki sarki ya umarci bayansa a nan na cewa lalle su ci gaba da yaƙar waɗannan mushrikai da ainihin waɗanda aka baiwa littafi waɗanda an ba su littafi sun ga abin da ke cikin littafin kuma Allah maɗaukin sarki ya siffanta mu siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafin wanda yake sun tabbatar da ganin wannan sifa sun san lalle shi ne annabin da Allah maɗaukin sarki ce zai aiko amma kuma duk da haka suka ƙi imani da shi Allah maɗaukin sarki ce to a yaƙe su kuma an ka ci gaba da yakin ba lokacin da za a barin yakin sai lokacin da suka ba da jizya don haka ɗayan biyu ne ko dai su musulunta bisa garin jaye ko kuma su ba da jizyan akan ainihin jaye su suna ƙasƙantattu suna zaliluna haƙiruna muhanuna suna ƙasƙantattu wanda ake walakantawa don haka baya halatta a girmama kafiran amana hakanan ba a daga darajar su akan musulmai ko yaushe ko da sai da su ba da jizya domin kada ya kai su to sai a bar su nan kaskantattu marasa arziki tababbi ko yaushe hatta da hanya ana tafiya ga hanya aka ce ka a bar su tsakiyar hanya sai dai a bar suna raba gehe gehe amma yanzu sai ka ga abin arnan su ne suka fi ɗaukaka su ne ake ainihin girmamawa za ka ga su musulmai ba a ɗauke su komai ba to akai saboda wannan ne musulunci saboda wannan da Allah ce sai sun ba da jizya suna kaskantatu Umar ta haɗa da radiyallahu anhu lokacin da yake halifa ya sharɗanta musu cewa duk wanda ya yarda zai ba da jizya ba za a ƙi shi ba to dole ne sai ya da wannan sharɗa na ƙasƙanci da ƙanƙanci da walaƙanci ma'ana shi sai ya yarda ba kowa na ba sannan a bar shi cigaba da harkokinsa don haka daga cikin takardar da Umar ɗan Haɗabe, radiyallahu anhu, ya rubuta ma nasara na ƙasar Sham, wato mutanen Sham, a takardar da ya rubuta wannan cewa ko dai su musulunta ko kuma yaƙe su. Takardar ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, ya ce, Haza kitabun li Abdullahi, wani littafi ne ga bawan Allah shi ne Umar Amirul Muminina. Ya rubuta shi ne daga nasarar Madina, kaza da kaza mana watan kaza lokaci kaza. yake musu innakum lamma qadimtum alaina lokacin da kuka zo inda muke sa'alnakum wal amana li anfusina wa zurarina mun ce ku ba mu amana ga kawunan mu ku ba mu amana ga zuriyar mu ku ba mu amana ga dukiyar mu ku ba mu amana ga addinin mu to mu kuma mun sharɗanta muku akan kawunan mu cewa ba za mu kirkiri wani abu a cikin Madina ba haka nan abun da a gefenta ma'ana ba a koma sabon wani coci ko wani ibada duk wata wani wani ibada wanda babu da to yanzu sharadin mu ba za a sake shi ba to haka da ya rubuta wasu ko ina duk wato irin wasu abubuwan da duk su wanda ya kamata su yi domin ainihin haɓaka addinin su Umar ɗan Hatta bai ce a'a yanzu dai bakin wannan dai da muka isko ana yi wannan ba za mu hana shi ba amma dai tunda an riga ya mana amma dai a koma ƙara wasu to wannan kan mu da wannan ba sai Allah ya ci gaba
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون
وقالت اليهود يهودا سنتي عزير بن الله سكتي أي عزير دا الله ني عزير wani babban malami ne daga cikin malaman bani Isra'ila wanda yake lokacinsa ba wani malami ɗaya wanda ya san littafin a taura kamar da ya san wani littafin a taura ɗin to zairu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labarin sa a cikin alkur'ani musamman a suratul baqara ya fita yana saman jakinsa sai ya samu ta alƙarya ta baitul maqdis wanda yake lokacin an yi gumurzo an fatattaki wannan garin kai har ma bangaye sun farma ruhi mana kowane gida za ka ga ruhi ya faɗi ƙasa bangaye sun taushe ruhin babu da kowa gaba ɗaya gari an fatattake shi babu alamar raya wannan gari to zairu ran sai ce oh yanzu ga alƙarya yaushe ne Allah zai raya ta bayan ta bayan yar wannan mutuwar da ta yi ma'ana ba wai yana ganin Allah bai iya wannan ba saboda girman al'amarin to shi yasa sai Allah madaukakin sarki don ya yi masa wa'azi sai ya karbi ransa da shi da jakinsa baki daya kuma ya zauna nan inda Allah ya karbi ransa sai da aka shekar ɗari sai ya falka Allah ya ce ya tambaye shi shin tun yaushe haka nan ya ce a aini na guda ko kuma aibin ma sai ni ba saboda abin ya faru da sai falka da barice Allah ce a faɗa mai balla bista mai ta amin ai shekaran ka ɗari a wannan wuri amma duba jakinka duba ƙasa ko da duba jakin ya zama ƙasa da sun koɗe yace ka duba ƙasan yadda za mu samu su rayu da su haka ka ganin ƙasan suna haɗewa har aka samu su filtron jakin nama ya zo ya shiga ko ya zauna wurinsa da jiyoji da nama da fata da gashin jakin komi jakin ya koma da kiraye aka ce ya duba abincinsa ya duba abincinsa abincin da ya zo da shi yana nan bai canza da ke madara wanda ya zo da tana nan madara to Allah ce yayi wannan ne domin shi nuna mai yadda ake ira yadda waɗanda sun ka mutu to sanadiyar irin wannan abin sai su yau da suka ce kai ai dan Allah na in ba dan Allah ba ka irin wannan mutum ya mutu shekara 100 sannan kuma ya koma tashi ai dan Allah ne wa qalifin nasara su kuma nasara suka ce almasihu ibn Allah masihu dan Allah ne wato Isa dan Allah ne saboda mun san tarihin Isa Maryam ta haihu shi ba tare da miji ba ba tare da namiji ba saboda me Allah ta jibril ya hura a cikin aljihun rigarta sai ta dauki cikin Musa ko mun ga abun da ya faru a lokacin da Isa mun ga abun da ya faru lokacin ta haife shi har ma tana cewa laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan marsiya ina ma da ce na mutu kafin wannan ma in zan mantuwa abin mantawa yanzu gani da an gani da da to dole zargi zai shiga to nan ne Allah ya sa jariri ya mata magana kawai da Allah ce wana da hamin ta ko wana da haman ta wana da hamin tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا نعم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما to Allah rahman da yake da ya kissa tana da yawa kuma insha Allah nan gaba kaɗan za mu kai ta domin cikin sur kamar yadda muka ta sama wato makasudi da nan da tagga ta haihu tana ta da na sani don haka dai Allah ya sa dan ya kira ta ce a karki damu karki bakin ciki kawai ga marmaro na Allah ya sanya miki wannan kututurun da bino ki girgiza zaki samu ƴaƴan itace ɗanyu ki ci sannan idan ki je ki ga wani mutum ya miki magana ce na ki samu da baki da miji ki ce masa kewa Allah alwashin azumi ba za ki wa mutum magana ba don haka tambayi yaron har dai suka kai suna cewa ya zamuwa wanda ke cikin raggan goyo magana yana dan karami na Musa annabi Isa alaihi salamu ya tsaka ce inni Abdullahi bawa Allah nake Allah ya bani tafi kaza kaza da bayanin da zai musu to gani irin wannan su nasar suka ce kai yawan ga dan Allah na to shine Allah ce qalatil yahudu uzairun Allah wa qalatil nasara almasih ibn Allah Allah ya tattar maganar su duka yace zalika qauluhum bi afwahihim wannan shine maganar da suke faɗa ga bakunan su ba gaskiya bace yudahiuna qawlan ladzina kafaru sun yi kama da maganganun waɗanda sun ka kafirta min qaulkum kafin su saboda waɗanda kafiran farko kafin su su kuma suna cewa mala'iku ɗiyan Allah ne mata don haka sun yi kama da su qatalahumullahu Allah ce Allah ya la'ance su Allah ya tsere wasu albarka anna yufaqun ta ya ake juyar da su ga gaskiya suna kambinta Allah ce ittakhadhu ahbarahum
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون na'am Allah ce su ha ahlul kitab din ittakhazu ahbarahum wa ruhbanan su rike malaman su da masu bautan su wato masu bautar Allah daga cikin su rike su arbaba uwan giji min dunillahi kuma bayan Allah wal masihu ibn maryam shi ma masihu ta maryam su rike shi abin bauta Allah ce wa ma umiru ba abin da aka hore su illa li yabudu ilahan wahidan sai dai su bauta ma Allah guda shi kadai wanda ke la ilaha illa hu ba wanda cincinta bauta sai shi subhanahu zalki ya tabbatar masa amma yushrikun gabarin duk abin da suke hada da shi yana gande daga lokaci ya insha Allah wannan za mu taka wannan aya fatar abin makarta ne Allah ba wannan daidai kuma kuma Allah shi ya muna wannan hadarta mu Allah ya mata albarka sa ta sosai da garbaki daya سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله